الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه سنة إتشي بيئة كي بيئة sau da ƙafa game da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ga gudanar da shi kamar yadda ya zo a sunna kamar yadda ya zo a koyarwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce biyayya kuma ita ce sunna kuma ita ce soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da wannan ne yake tawassuli zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a nemi biyan bukata daga wajensa a nemi ɗauki daga wajensa a nemi taimakonsa amma ba da bid'a ba ba da ƙirƙiro da wani abin da babu shi ba a musulunci ba da kasuwanci da shi addini ba wannan ba shi ne zai sa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo maka kawo masa taimakonsa ba bal wannan ma zai iya jawo maka matsala ibn hajar alaihi rahmatullah a cikin littafinsa bazlul ma'un yana faɗar labarin wani gari da annoba ta sauka garin sai wasu daga cikin malaman garin sai suka ba da fatawar cewa a fita bayan gari a yi gangami a yi addu'a irin da yadda muke yi ɗin nan da abu ya faɗo sai a yi gangami a ce za a yi taron addu'a sai wani daga cikin malaman sunna sai ya gaya musu cewa wannan abin ba shi ne musulunci ya zo da shi ba ku yi addu'o'i a lokacin da musulunci a wuraren da musulunci ce ku yi addu'a bayan salloli a lokacin da kuka yi azumi ko lokacin da kuka kai kuka kai azumi ko lokacin da kuka tashi cikin dare lokutan da musulunci ya ce a addu'a amma cewa a fita bayan gari a yi gangami a yi taro a yi addu'a ya ce musu wannan ba abin nan ba ne sai aka saba masa ibnu hajar yake cewa aka je aka yi wannan addu'ar ana gama wannan addu'ar maimakon a ga sauki abin sai ya nunnunku mutanen da suka mutu sai suka ninka waɗanda suka mutu kafin addu'ar mutanen da suka mutu bayan addu'ar sai da suka ninninka waɗanda suka mutu kafin addu'ar Allah ya saka musu bi na qidi qasdihim akasin abin da suke suka yi niyya wannan shine illar mutum ya rena abin da shari'a ta zo masa da shi ya ce sai ya kirkira nashi wannan shine abin da zai jawo masa domin Allah zai fushi da su Allah baya san bid'a annabi baya san bid'a mutanen kwarai ba sa san bid'a ku takaita akan abin da shari'a ta zo da shi ya ishe ku babu wani abu da yake alkhairi ne da babu a cikin sa nabi yana cewa babu wani alkhairi sai da na nuna wa al'ummata babu wani sharri sai da na sanar da su dan su guje shi haka babu wani abu da yake alkhairi ne annabi bai nuna wa al'ummarsa ba sai daga baya wani zai kirkiro wannan abin kuma ya ce yin sa alkhairi ne ba zai zama alkhairi ba inda aka ambaci inda aka umarce ku ku haɗu wani ya yi addu'a ku ce amin to sai ku yi wannan wani shari'a ce ta zo da shi kama a sallar istisqa'i liman yakan yi addu'a ma musu ce amin wannan ya zo a cikin shari'a ya zo a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akan mimbari yana hutuba an zo an gaya masa gari ya bushe dabbobi sun halaka babu abinci babu abu kaza annabi ya daga hannu ya ta addu'a nan take ruwa ruwa ya tsinke akai ta ruwa sati guda cir ana ruwa sai da aka sake yin addu'a sannan ruwan nan ya takaita to kaga wannan sunna ta zo da shi ga kuma annabi yayi wannan shi yasa akan yi akan yi daga cikin hanyoyin neman shayar da ruwa akwai addu'a akwai addu'a sayyidina Umar yakan fita neman shayar da ruwa da Al-Abbas baffan annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce mun kasance muna tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallam idan an mana fari sai mana addu'a sai Allah ya shayar da mu ruwa to yanzu muna tawassuli da kai baffan annabi sallallahu alaihi wasallama sai Abbas ya daga hannu ya yi addu'a kuma sai kaga Allah ya karba addu'a nan ya shayar da su ruwa kaga wannan sayyidina Umar sai da ya hujja da abinda suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai kirkiro shi yayi shi yayi yanzu ba a zamanin annabi ana zuwa a nemi addu'ar sai ya yi addu'a. To, yanzu tun da baya cikinmu, sai mai sa wani daga cikin dangin sai ya mana addu'a, sai ya sa al'abbas da Abdulmuttalib baffansa ya masa addu'a. Wannan duka babu, babu laifi, suna ta tabbatar da wannan a lokacin annabi ya yi istisƙa'i da addu'a da yake shar'anta yin haka. Amma ƙirƙiro wani abu sabo da sunan yi wa ƙasa addu'a su ‘yan siyasa ba su san hukunce-hukuncen musulunci ba su dai malamai masu raunna su suka sani to kuma su kuma sannan a cikinsu akwai masu kwaɗayi kwaɗayin bala'i daga in ba ta irin wannan ba to za a yi ta cin arzikin ne ba su to kuma sai su je su yi abin da zai saba wa Allah wani abin da za a ba su bai taka kara ya karya ba sai a ba mawaka da ‘yan nanaye abinda ba abinda za a shekaru ba a ba su ba. Eh, wannan shi ne bala'in, mutum wanda Allah ya bashi abinda zai ɗaukaka shi, in ya ƙasƙanta kansa da shi, to shi ya wa kansa. Watulu alaihim na ba'allazi a tainahu ayatina, ban salaka minha fa atba'ahu shaitan fa kana min al-ghawi walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa Allah ya bashi ilimi Allah ce da mun ga dama da wannan ilimin ɗaukaka shi zamu amma ya nemi ya daƙile a ƙasa ya bi son zuciyarsa shikenan sai ya zama kamar kare fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas to wanda tunda mutumin da Allah ya bashi ilimi yayi watsi da ilimin sa to zai dawo matsayin sa kamar kare bai da wata daraja bai da wata martaba مالك يتي بل هذه الأسباب في حصول الرحمة أقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتها يتي أي ما يودن سببا ما ليا أنبتا وجن سام الرحمة sun fi ƙarfi sun fi ƙarfi fiye da sabubba waɗanda ake ji ko ake gani wato sabubban da ɗan adam yake jin su a jikinsa wajen samun musabbabatiha wato abubuwan da suke haifarwa wato bin waɗannan matakai na shari'a wanda ta zo da su wajen addu'a da samun biyan bukata har ma ya fi saurin samun biyan bukata fiye da ma a ce kana jin yunwa ka ci abinci ka ci kakoshi fiye da kana jin kishi ka ishi ruwa abin nan kana jin kishi ka sha ruwa ka ci kakoshi fiye da wannan wannan asbab ne hissiya abubuwa ne da Ubangiji ya sanya sababba wanda ɗan adam yake ta'amuli da su yau da gobe waɗancan kuma asbab ne ma'anawiya waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya su a shari'arsa to na shari'ar ma sun fi ƙarfi sama da asbabul hissiya zaka zo baka da lafiya ka sha magani ka sha magani kuma ka ta samuwa ولكن العبد ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد على الغائب والحس على العقل sai dai bawa saboda jahilcinsa sau ɗan adam Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da jahilci innahu kana zaluman jahula yana da yawan zalunci ga kansa kuma yana da yawan jahilci to saboda jahilcin sa sai ya zama na abin da yake gani ya fi masa rinjaye akan abin da baya ganin ya fi yarda da abin da ya gani ya taba ya yi mu'amala da shi tare akan abin da ba ganin sa yake ba hukunce hukunce na shari'a ba ganin sa yake da ido ba taba su yake da hannu ba lasassu yake ba ba ɗanɗanawa yake ba to sai ya fi yadda da waɗannan al'asbabul hissiya a kan al'asbabul ma'anawiyya a shari'iyya saboda waɗannan yana ganin su yana mu'amala da su yau da gobe waɗannan ko ba ganin su yake ba gaya masa aka yi aka ce imani da haka ba kuma komai ya jawo wannan ba jahilcin sani sannan wal his alal aql ya fi yadda da abin da zai taba ya ji ya gani sama da abin da hankali zai tabbatar da shi ولظلمه يؤثر ما يحكم به هذا ويقتديه على ما يحكم به الآخر ويقتديه kuma saboda zaluncinsa ya fi yadda da abinda al'asbabul hissiya suke hukuntawa abinda zai ji ya gani ya taɓa ya fi yarda da shi akan abin da shari'a ce ta zo da shi na hukunce-hukunce wasu asbab ne shari'a ya fi yarda da wancan hukuncin akan wannan wannan kuma ba komai ya ja masa wannan ba sai zaluncinsa jahilcin sai fi sa ya yarda da abin da idansa yake wato abin da yake gabansa sannan zaluncinsa kuma ya sa shi ya fi yarda da abin da zai gani a gabansa idansa ya gani hannunsa ya taɓa akan abin da za a gaya masa cewa Allah zai yi masa a lahira Allah zai masa zai samu kwanciyar hankali a duniya da lahira zai samu kaza zai saboda zaluncinsa ba wannan yake so ba shine innahu kana zaluman jahula wannan ayar ita ce ya shigar da fassarar ta a cikin waɗannan maganganu yace li jahilihi kuma wali zulmihi zaluman jahula walau farraga al-abd al-mahalla wa hayya'ahu wa aslahahu lara al-ajaib da bawa zai share mahallin zuciyarsa ya share shi ya fitar da dukkan wata kazanta wani datti daga zuciyarsa ya shirya zuciyarsa da ambatan Allah ya shirya ta da kyawun tunani cikin halittun Allah ya shirya zuciyarsa da karatun alkur'ani ya shirya zuciyarsa da imani to da yaga ababu mamaki da yaga abubuwan mamaki saboda a wannan lokacin yake ƙara samun taraki yake ƙara samun matsayi yana hauhawa matsayinsa yana hauhawa na kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wilayarsa da ubangiji tana ƙara ƙarfi Naka Ubangijinsa yana jibintarsa. Annabi sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisinsa Qudsi da ya ruwaita daga Ubangiji yake cewa ma zala abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtashu biha wa la in sa'alani la utiyannahu ولئن استعاذني لأعيذنه Allah subhanahu wataala ce sai na kasance tare da dan adam a jinsa da ganinsa da tafiyarsa da da dan da damkarsa sannan Allah ya rantsuwa ce wallahi in ya in ya tambaye ni zan bashi in ya roke ni zan ansa masa in ya nemi tsari na kuma zan tsare shi ba kuma komai zai kai shi ga wannan ba shine wannan wilayar da zai samu ta ubangiji wannan wilayar da zai samu hadisin man adali waliyan shine wannan wannan wilayar da zai samu inna waliya Allahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salih shine yake jibintar al'amuran masu mutanen kirki to da mutum zai shirya zuciyarsa tsakaninsa da Allah ya cire dukkan wani dattin dattin zuciya to da ya ga ababan mamaki a rayuwarsa فإن فضل الله لا يرده إلا المانع الذي في العبد falalar Allah ba abin da ke hana ta gaba ba ba abin da ke hana ta gabayinsa sai abin da ke tare da bawa wanda zai hana ta samun sa wanda zai hana shi samun ta falalar Allah tana nan ba ta ba a kare ta daga bawa sai dai shi bawan ya abin da zai kasa samun falarar ya kare falarar da kansa shi falau azala zalika almani'a da shi da kansa zai kawar da wannan shamakin da zai hana shi samun falalar Allah la sara'a ilaihi alfadl min kulli sawbi da falala ta gaggawar zuwa gare shi ta kowane bangare wallahu dhul fadl alazim Allah ma'abocin babbar falala ce, Allah ma'abocin babban falala ne, fata'ammal hala naharin azim, ya suƙi kulla ardin ya murro alaiha, ya ce ka lura da yanayin wata ƙorama, babbar ƙorama, wacce take shayar da kowace gona ta wuce ta kanta, duk gonar da ta ratsa tana shayar da wannan gonar. فعسل بينه وبين بعض الأرض المتعطشة المجدبة سكر وسد كثير to amma ga wata ƙasa can a bushe ta ƙiƙashe tana buƙatar ruwa amma kuma ga wani shamaki ga wani abu ya toshe hanyar ruwa kana tsammanin wannan ƙoramar da take gudana tana shayar da gonaki za ta shayar da wannan gonar ba za ta shayar da ita ba saboda mai saboda an sa wani abu an kare tsakanin wannan gori da ita wannan ƙoramar saboda haka in ta zo sai dai ta wuce ta amma ba za ta gangaro ta shigo cikin ta ba saboda an sa shamaki an rufe ta fasahibuha yashkul jadab mai wannan gonar yana ta kuka cewa gonarsa ta bushe ta kinkashi wannaru ila janibi ardihi ga kuma korama nan tana wuce tana wucewa ta kusa da gonarsa me ya jawo masa wannan mani'in ila shi yazo ya saka wannan shamakin ya rufe hanyar da ruwan zai shigo kuma yana kuka shi ya rasa samun albarkar wannan ƙoramar da take wucewa ta gaban gonarsa wannan shine abu na sha takwas da ibn qayyim ya ambata da zai taimaka wa mutum ya ji wato kusanci da ubangiji subhanahu wataala da kuma aiki da umarninsa da kaucewa hadansa da yarda da kaddararsa wanda shine hakuri a dunkule mala yace at-tasi ashar na goma sha tara an ya'lam al-'abdu anna Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah subhanahu khalaqahu li baqa'in la fana'a lahu wa li'izzin la dhulla ma'ahu wa amnin la khawfa fihi wa ghana'in la faqra ma'ahu wa ladhatin la alama ma'aha wa kamalin la naqsa fihi وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف ما ليتي نشا ترى باوا يسني cewa Allah subhanahu wata'ala khalaqahu ya halicce shi li baqa'in la fana'a lahu dan wata wanzuwa da babu karewa tare da ita Allah ya yi ka dan ka wanzu wanzuwar da babu ƙarewa a cikinta wal izzin la zulla ma'ahu ya halicce ka don wata ɗaukaka da ba ƙasƙanci tare da ita wa amnin la khawfa fihi ya halicce ka saboda wani aminci da babu tsoro cikinsa wa ghana'in la faqra ma'ahu ya halicce ka saboda wadatar da babu talauci tare da ita wa ladzatin la alama ma'aha don jin daɗin da babu raɗaɗi tare da shi, wa kamalin la naqsa fihi da kuma kamalar da babu tawaya tare da ita. Wamtahanahu kuma Allah ya jarrabi bawan bayan ya yi halittarsa domin wannan sai ya jarrabe shi fi hadhihi dar a wannan gida na duniya bil baqa'il ladhi yusri'u ilayhi fana da wanzuwar da za da da take gaggawa to karewa take gaggawa zuwa gare ta wato abin da yake cewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ɗan adam ya yi shi ne don ya samu wannan kamala Allah ya yi shi ne don ya samu kamala a cikin komai ya samu baka alladhi la fana'a ma'ahu ya samu wanzuwa samuwa ta har abada wacce babu karewa tare da ita ya yi shi ne don ya samu ɗaukaka daukakar da babu kaskanci ya samu zaman lafiya da aminci amincin da babu tsoro tare da shi ya samu kamalar da babu nakasa tare da shi shi yasa da yayi ka sai ce ka bauta masa saboda wannan bautar da zaka yi ce za ta sa dukka samu waɗannan abubuwa cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud ma'ana ya halicce ka domin bautarsa a ƙarƙashin bautarsa kuma duka waɗannan abubuwan zaka same su ashe kaga ya halicce ka dan ka samu waɗannan abubuwan ne duka amma sai ya sanya maka jarraba jarraba wannan shine ya gane wane ne zai fahimci wannan manufar ta halittarsa a nan duniya wane ne kuma zai fahimta ba alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da mutuwar da rayuwar Allah ya yi su dan ya jarraba waye zai fi kyautata aikinsa نجعل ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا duk abin da Allah ya halitta na kyalekyalen duniya ubangiji ya yi shi ne don ya jarraba ɗan adam ya ga wane ne zai fito ta ta aikin to sai ya jarraba ka a cikin nan duniyar da ya saukar da kai a duniya ta yi bayan saukar da annabi adam alaihi salam yayi haka ne dan ya jarraba ka ya jarrabe ka da wannan albaka zamanka a nan duniya shine albaka a nan amma zama ne wanda yake da ƙarshe zama ne da ko shekara nawa za ka yi za a zo ranar da babu kai saboda ka zama ne allazi yusri'u ilayhi fana zama ne wanda cikin gaggawa ko shekara nawa kai to da zarar mutuwa ta zo shikenan zaka tafi kamar ba a yi ka ba kamar da Allah ce ka allam tagna bil abs kamar da dai ba a yi ta ba wal izz alladhi yuqarinuhu adh-dhul wa yaqubuhu adh-dhul ya kuma jarrabe ka da wata izza da wata girma da wata daukaka amma fa ɗaukaka ne da ke tare da da ƙasƙanci ba ɗaukaka ne tsantsa ba duk wata ɗaukaka ta duniya ba ta ba ba, ba ta hanyar Allah ba to ba ɗaukaka ce tsantsa ba ɗaukaka ce da ƙasƙanci zai biyo bayanta tana tare da ƙasƙanci kuma ƙasƙanci zai biyo bayanta sannan wal amru alladhi ma'ahu al-khawf wa ba'dahu al-khawf da aminci wanda yake tare da tsoro kuma tsoro zai biyo bayansa abinda za ka samu na aminci a nan duniya na security security ne da ke tattare da tsoro kuma kana cikin gidanka ka sa yan gadi ka sa security amma kuma duk wani motsi kuma sai ka tashi kana ta waige waige ba za ka ce a shikenan akwai security ba da za ka cika gidanka da, da sojoji da jami'an tsaro iri iri ka shiga gida kana bacci da an fara harbe harbe to ba za ka kwanta ba ka ce ai akwai security ba da matsala kai ma sai ka dauko bindigar ka in kana da ita ba ka da ita sai ka fara tunanin ta ina za ka haura ka dire ka gudu dan kana tunanin watakila waɗannan da suka zo su fi karfin jami'anka ko kan jami'anka su gudu ko kai zanto su ne suka canza ra'ayi su jami'an da ba kai ne Allah su ba saboda haka kana kana cikin security amma kuma tare yake da da tsoro wa yaqubuhu al-khawf kuma karshe tsoro zai biyo bayan sa domin ko ba komai kana tsoron mutuwa ai security za su hana ka tsoron mutuwa ne kana tsoron mutuwa kuma tana nan tana binka kai kai kake binta ma ba shi take binka ba to duka wannan jarraba ce da ubangiji yake wa dan adam a nan rayuwarsa wa hadha al-qana'u wal ladzatu wal farha was surur wan na'im alladhi huna mashubun bi diddihi yata'aqqabuhu didduhu ce dukkan wannan wadata da jin dadi da farin ciki da murna da mutum zai samu a nan duniya da ni'imar da zai samu a nan duniya dukkanin su gauraye suke da kishiyoyinsu kuma kishiyoyinsu na biyo baya sai ka ɗauka dukkan wani abin da kake tattare da shi a nan kana jin cewa wani abu ne mai kyau to akwai wani abu da zai biyo bayansa da kishiyarsa yana tare da kishiyarsa kuma kishiyarsa za ta biyo bayansa wa huwa sari'uz zawal kuma mai saurin gushewa ne mai saurin gushewa ne za ka ga mutum da wadata lokacin da yake cikin wadatan ba abin da baya yi na more dukiyarsa to ko Allah bai raba shi da dukiyarsa ba to zai iya raba shi da jin daɗin dukiyarsa gashi yana da dukiyar amma ba zai iya cin abinci mai daɗi ba yana ji yana gani sai dai ya rika saya ma wasu suna ci shi ba zai iya ci ba saboda ka kaga an raba shi da abin yana ji yana gani tashi da kyar zama da kyar ba zai iya motsi ba ba zai iya komai ba ga dukiyar Allah ya bashi saboda haka idan ma bai kwace dukiyar ba to zai kwace masa jin daɗin dukiyar tun da ransa saboda haka wani akasinsa za su zo kuma sannan da ƙarshe abin zai zo ya gushe فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعزة والملك والجاه في غير محله da yawa daga cikin halittu da yawa daga cikin mutane sai suka yi kuskure bayan wannan manufa babba mai daraja mai girma da Allah ya halicce su saboda ita saboda ya ba su dukkan waɗancan abubuwan da aka ambata na farko ya ba su wanzuwar da babu karewa a cikinta ya ba su izzar da babu kaskanci a cikinta ya ba su zaman lafiyar da babu tsoro cikinsa ya ba su wadatar da babu talauci ta ƙarƙashin bauta masa ta ƙarƙashin yarda da umarninsa da bin dokokinsa sai bawa maimakon wannan sai ya kuskure sai suka zaɓa wa kansu sai suka nema wa kansu anna'im wani jin daɗi na ni'ima wani zama da wanzuwa da wata izza da wani mulki da wata daraja da wani matsayi amma ba a mahallinsa ba sun neme shi ba a mahallinsa ba fafatahum fi mahalli sai suka rasa shi a can mahallin nasa duk waɗannan abubuwa za su samu ne bayan bawa ya bi Allah ya haƙura ya tsaya akan dokokin Allah har Allah ya karɓi ransa to sai je samu duka waɗannan abubuwan Allah ya tara masa su to sai ya ƙi haƙuri sai ya ce a nan zai nema wa kansa waɗannan abubuwan garin nema wa kansa waɗannan abubuwan sai ya rasa waɗancan da can na gasken saura kaga garin neman gira rasa ido wa aktharuhum lam yadhfir bima talabahu min zalika da yawa ma yawan su mafi yawan mutane ma ai ba su samu abin da suka nema ba ai ba kowa ne kuma yake samun waɗannan abubuwan ba ba kowa ne yake samun wadata ba ba kowa ne yake samun izzar ba ba kowa ne yake samun daukakar da da, da matsayin ba wasu ne yan kaɗan suke samu amma duk da haka an raja'a an su kwana zuwa ga neman waɗannan abubuwan an manta da na gaskiyan har an zo an rasa na gaskiyan yace wallazi zafira bihi inna ma huwa mata'un qalil thumma yazulu min anhu wanda kuma ya samu to dan jin dadi kadan ne dan ji daɗi kaɗan ne sannan ya ya rabu da shi duniya gaba ɗaya Allah kira ta mata'un qalil dan jin daɗi ne kaɗan war rusul manzannin Allah inna ma ja'u bid da'wati ila an-na'im al-muqim wal mulk al-kabir sun zo ne dan su yi kira zuwa ga ni'ima al-muqim ta har abada wal mulkil kabir sun zo su yi kira zuwa ga mulki mai girma faman ajabahum faman ajabahum hasala lahu aladhu ma fi dunya wa atyabi wa atyabi wa atyabuhu wanda duk ya ansa kiran manzanni wanda duk ya ansa kiran manzanni hasala lahu aladhu ma fi dunya wa tsayabu to zai samu abin da yafi komai dadi na abin da yafi na duniya dadi abin da yafi na duniya dadi zi zai samu a ranar gobe kiyama fa kana aishuhu fiha atyaba min aishi muluk kuma zai yi rayuwa a duniya rayuwar da tafi ta sarakuna dadi wannan shine abin da annabawa suka zo da shi abin da annabawa suka zo da shi nabin Allah subhanahu wata'ala da yarda da shi da imani da shi da yarda da dokokinsa da yi masa biyayya da tsayawa akan umarninsa da gujewa haninsa wannan shine ni'imar shine mulkin ka same nan ka same shi a nan duniya kuma ka same shi a lahira idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira a can idan ka ga 'yan aljanna to nan ne za ka ga ni'ima ta gaske nan ne za ka ga bilki na isa na ƙasaita ai mulkin da za ka samu duk abin da kake so kuma babu abin da zai cutar da kai duk abin da kake so za ka samu kuma ba abin da ya isa ya cutar da kai wanda shi ne mulki akwai wani mulkin da yake da wannan a duniya babu shi ka samu duk abin da kake so ka kubuta da dukkan abin da zai cuce ka wannan sai mulkin lahira shi ne za ka samu alfauzul kabir zalika huwa alfauzul kabir alfauz shi ne husulul matlub wa najatu min al-makrub shi ne alfauz alfauz ce alfauz ce zalika huwa alfauzul kabir wannan shi ne babban rabo rabo alfauz a lahira shine ka samu abin da kake so na buƙatar ka sannan kuma ka kubuta daga abin da zai cuce ka wannan shine al-fauz faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-janna faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur zuhziha 'anil nar aka nesanta ka daga wuta abinda kake ki shine a jefa ka wuta to an nesanta ka daga ita ka kuce ka kaucewa abinda kake ki sannan wa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna ka samu abinda kake so Allah ce faqad faz to wannan shine ya samu alfauz shi yasa Allah ce zalika huwa alfawzul kabir wannan shine babban rabo babu rabon da ya fi shi to ina ake samun wannan a lahira a ina ake samun wannan a lahira lahum ma yasha'una fiha duk abinda suke so za mu ba su waladaina mazid kuma in sun nemi ƙari ma muna da ƙarin to shine malam yace annabawa sun zo da abin da zai samar maka da ni'ima tar abada da mulki na isa na kasaita faman ajabahu wanda dai ya ansa wa annabawan Allah hasala lahu alhalazzu ma fi dunya wa atyabuhu abin da yafi komai dadi a duniya shi zai samu fa kana aishuhu fiha atyaba min aishil muluki faman dunahu rayuwarsa a duniya sai ta fi rayuwar sarakuna da wanda ba su kai da ba su kai su ba na ƙasa da su wato bayan Allah na ƙwarai a duniya suna jin daɗin da sarakuna ba sa ji kamar yadda Ibrahim ibn Adham yake cewa law alima al-muluku ma nahnu fihi min an-na'im la jaladuna alayhi bisiyuf da a ce sarakuna sun san daɗin da muke ji mu ɗin da ake ganin kamar ba ma more duniya a lokacin da ya faɗi wannan bayan sun fita sun zauna bakin wani rafi suka samu gurasa suka ci suka sha ruwa shine sai ya tuna wannan ni'imar da Allah ya musu ga sunan cikin biyar Allah subhanahu wata'ala suke rayuwa sun fi ƙarfin shaidan sun rinjaye shi sannan Allah bai hana masa abin da za su tsayar da rayuwarsu ba suna da za su abinda za su ci sun samu abinda za su sha sun ci gurasa kuma sun sha ruwa kuma hankalin su kwance ba sa tunanin wanda ya fito yana zanga-zanga ya ce an ƙara masa kuɗin fetur ko an ƙara masa waye ba ba ruwansu ba wani wanda yake neman wani abu a ba su tara wani abu da ɓarayi za su dame su ba ba su da komai in dai ba ko kidnap ɗin wannan kai ma abin da za ka samu to waye bai za bai za a baka saboda haka sai suke ganin lafiyar da suke ciki da Allah ya ba su ga damar bauta masa da ya ba su ga ci su sha sai suke ga kwanciyar hankali ba wanda ya dame su sai yake cewa da a ce sarakuna masu mulki sun san ni'imar da muke ciki da jin daɗin da muke ciki da sun yi rigima da takubban soji su kwace mana su raba mu da wannan ni'imar su su mallake ta sai dai ba sani ba ganin ganin mu suke yi cikin wahala kawai kallon yan wahala suke mana to shine ciki wanda zai bi annabawa zai samu mafi dadin abin da yake cikin duniya rayuwarsa ta kasance atyaba min aishil muluki faman dunahu fa inna az-zuhda fi ad-dunya mulkun hadir Allah subhanahu wataala ya cire maka bala'in san duniya a zuciyarka sarauta ce sarauta ce saboda babu abin da zai saka kaskantar da kanka babu abin da ya isa ya saka wulakanta kanka ya cire maka san kyalekyalen duniya a zuciyarka duniya ko ta zo ba ta wuce tafin hannunka ba ta je zuciya ba iyakar ta tafin hannunka ka yi bukatar ka da ita shikenan amma ba ta je zuciya ba bare ta saka ka kaskantar da kanka ka wulakanta kanka a ci mutuncinka saboda ita akwai sarautar da tafi wannan ce ce to fa inna zuhda fi dunya mulkun hadir wash-shaytanu yahsudu al-mu'minu alayhi a'zama hasad shaydan kuma ya ga mu'mini cikin irin wannan yanayi saboda duniya tarko ce ta shaydan shaydan yana dana wa mutum tarko da duniya da kirkiranta ta haka ne zai yi zabarinsa ya kama shi ruf ya rike a ne garin neman duniya zai zama zai zama yaransa yana bin sa sau da kafa shi kuma yana masa shifta yana masa imla'i ya sa shi ya hana shi to shedan ya gabawa bai dauki duniya a bakin komai ba iyakarta a wajensa kamar hankicinsa ne da zai sa ya share majina ko wani abu daga jikinsa yar haka ya ɗauke ta to shaidan yana masa hasada akan wannan yana jin haushi fa ya harisu kullal hirs hirs ala an la yasila ilayhi don haka shaidan zai yi iya bakin kokarinsa iya matukar kokarinsa ya ga cewa dan adam bai kai wannan matakin ba ya gadar masa da san zuciya da zuriya zuciyarsa saboda in ya kai wannan matakin to ya datsewa shedan kaso 80 na hanyoyin da zai yaudare shi ya ci ya yanke masa su fa innal abda idza malaka shahwatahu wa ghadabahu fanqada ma'ahu lida'i ad-din fa huwa al-maliku haqqan bawa idan ya zanto ya mallake sha'awarsa ya fi ƙarfin sha'awarsa ya fi ƙarfin fushinsa fanƙada ma'ahu ya zanto da sha'awarsa da hushinsa duk shi suke yi wa biyayya lida'i dini ga abin da addini yake kiransa zuwa gare shi in ka ga ya yi fushi don Allah ya fushi ba don wata buƙatarsa ba ba don shi an ɓata masa ba a'a don an yi wa Allah an yi wa addinin Allah wani abu mara daɗi a nan ne ake ga fushinsa sannan ya fi ƙarfin sha'awarsa bai saki linzamin sha'awarsa ga abin da duk take so ba ya danne ta ya murkushe ta ya fi ƙarfinta to in ya yi wannan to wannan shi ne basaraki da gaske li'anna sahiba hadha mulk hurr domin mai wannan mulkin ɗa ne ƴantacce ne babu wani abin da yake jan shi yana juya shi yadda yake so yayin da ya zanto fushinsa ko sha'awarsa suna jujjuya shi to bai zama ɗa ba ya zama bawan sha'awarsa ya zama bawan buƙatarsa ya zama bawan kwaɗayinsa inda duk kwaɗayinsa ya yi to zai yarda ko ma menene ya yi duk wani mutuncinsa zai iya kakkaɓe shi a sabili da wannan والملك المنقاد لشهوته وغضبه عبد شهوته وغضبه duk wani basarakin da yake miƙa wuya ga fushinsa ko ya miƙa wuya ga sha'awarsa to wannan bawan sha'awarsa ne bawan kushinsa ne fa huwa musakharun mamlukun fi ziyyi maliki gashi nan horarre ne an mallake shi amma a cikin tufafi na mai mulki mai mulki ne amma bawa ana ganin sa mai mulki ne amma bawa bawan sha'awarsa ne yayin da nabi ya ce ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham bawan dinari da dirhami ya halaka annabi ya kirawo shi bawan dinari bawan dirhami maimakon dirhamin ya zama bawansa shi sai zama bawan dirhamin maimakon naira ta zama baiwarsa sai ya zama shine bawan naira shine bawan dala saboda haka akan wannan zai iya yin komai za su sa shi su hana shi da dala da naira za a sa shi abin da bai dace ba za a sa shi zubar da mutunci saboda wannan kaga ya zama bawan wannan abu to ko sarauta yake da ita ko mulki yake da ita in ya zanto waɗannan abubuwan suna juya shi ya zama bawa ba mulki ne da shi ba yaquduhu zimamu shahwati wal ghadab kama yuqadu al ba'ir linzamun sha'awa da linzamun fushi su suke jansa kamar yadda ake jan raƙumi bala yace fal maghrurul makhdu'u yaqa'u nazaruhu 'ala al mulki adh-dhahiri alladhi suratuhu mulkun wa batinuhu riqqun yace wanda yake rudadde wanda aka yaudare shi rudadde wanda aka yaudare shi shi yana kallon mulki ne amma zahirin sa yake gani surarsa ta zahiri yake gani yana ganin wani a cikin manya-manyan kayayyaki a cikin babban mota ga 'yan rakiya ga masu tsaro ga waye ga waye ga manya-manyan wayoyi a hannunsa ya buga can ya buga nan to sai ya rudu da wannan sai ya ga cewa kai wannan ya samu matsayi wannan ya samu sarauta wannan ya samu shi wannan zahirin ya gani kamar yadda karuna ya fito cikin mutanensa ya yi hawa ya yi shiga ta ƙasaita ta isa ya hau abin hawa cikin convoy ya fito yana zagaye gari فخرج على قوم في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم saboda mai zahirin abin da suke gani kenan ba su san tsakaninsa da Allah ta ɓace ba lokaci yake jira kawai saboda haka su a lokacin kawai wannan abin ya birge su har suke fatan kai ina ma mu ma mu samu irin abin da ƙaru ne ya samu kai ya samu babban rabo ƙaru ne ya caɓa ya more ba san cewa yaudara ce ta wani lokaci ba duniya take masa malam yace wa ala shahwati allati awwaluha ladzatun wa akhiruha hasra sha'awa ce wacce farkonta jin dadi farko zai ji dadi zai more amma ƙarshe zai nadama kamar yadda ya faru fa khasafna bihi wa bidarihi al فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين dan ƙarshe sai da dama ƙasa ta haɗiye shi bai iya taimakon kansa ba kuma waɗannan da suke kewaye da shi ba wanda iya kawo masa taimako mala yace wal basirul muwaffaq yughayyiru nazarahu min al awa'ir ila al awakhir yace mai basira wanda Allah ya masa gamun da kaman katar to wannan yana canza ganinsa ba farkon yake ganin ba ƙarshen yake ganuwa duk al'amura in suka taso ba wai farkonsu yake dubawa ba yaya za su ƙare wannan shine mai hankali mai basira wanda ya san abin da yake duk abu in ya bujuro masa to ba farkonsa yake dubawa ba ma'ala yake duba ƙarshen abin ya zai kasance tana yiwa yanzu a samu abin da ake so a ji daɗi amma fa ƙarshen zai caɓe to to ba zai yarda ya shiga wannan abin ba wa min al mabadi ila al awaqib ba matakan farko yake dubawa ba a'a abubuwan da za su biyo baya da ƙarshe yake dubawa wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli al azim wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya ga dama kuma Allah ma'abocin falala ne mai girma shi yasa a komai ake cewa kai kallo kai dinga duba al-ma'alat al-ma'alat ko fatawa ce malami zai bayar ya duba abin da fatawar in ya bayar za ta haifar ba kawai yayi fatawa ba saboda shi yana ganin kamar ya samu ko wani nassi wanda in ya fafi fatawa wanda ake fatawar zai ji daɗi me zai haifar a gaba akwai malamai da yawa da ne suna ta kira a dinga ɗaukar doka a hannu fatawa ce mai haɗarin gaske fadawa ce mai haɗarin gaske in wata rana ba ta ritsa da shi ba za ta ritsa da ɗan'uwansa babu inda malaman musulunci suka yi umarni a ɗauki doka a hannu saboda gwamnati ta yi sakaci saboda shi kenan kowa yake zargi to ya yi hukunci ya zartar da hukunci babu inda malamin malamin musulunci suka ba da wannan fatawa kace saboda ana ana sakaci to ka ba wa mutane ku yi hukunci da kanku wataƙila a lokacin da kake gaya wa mutane wanda su ji daɗi amma ma'al ɗinta ake dubawa mai zai ta haifar shi yasa ba su yi wannan ba musamman abin da yake kaiwa zuwa ga kisa zuwa ga kisa wanda ya fi komai haɗari dan shi ba ta inda zaka in wani ne ka kwace kuɗinsa aka gano kuskure za a iya bayar masa da kuɗinsa amma in ka raba shi da ransa shi yasa hudud ba a tsayar da su sai an zo gaban imam kuma ko an yi hukunci shi imam ke da hukuncin ya zartar da haddi ko ya ba da umarnin wanda zai zartar da haddi amma ba za ka ce an masa hukuncin kisa za ka mu je mu kashe shi tana yi wa a gano wani abu wanda zai sa a janye hukuncin kisa a gano ayi kuskure saboda in kai kuskure wajen kisa ba ya gyaruwa amma kuskure wajen afuwa zai iya gyaruwa ka yi ma wanda yake da laifi afuwa ya fi sauƙi a kan kai kashe wanda ba da laifi shi wanda yake da laifi in kai masa afuwa daga ba aka gano mai laifin ba sai a dada shi ba amma wanda ba da laifi kai masa hukuncin kisa za ka dada shi in gano kuskure ne ba ka dada shi to an nazaru ilal ma'ani yana da kyau ga dukkan fatawar da mutum zai yi wacce ce za ta zo ta ce mijinta baya ba ta kuɗin cefane da yake isarta sai ya ce to ki ringa ɗauka kaɗan kaɗan sai ce annabi ya ce wa hindu mijinta baya ba ta isasshen kuɗi ta rika ɗauka ka buɗe wa mata wannan ƙofar ka ce ai in dai ko ga baya ba ku isasshe menene isasshe su abun su kai fahimtar ka isasshe ba ta ci ta ƙoshi ko yadda ba sa ita kuma ba wannan ne wata kila fahimtar ta da isasshe isasshe ta samu abin da ta zuba kada shi ta sai anko ta yi waye duk wannan yana cikin isa a gurin to kai ka zo ta ce wallahi mijin mu yana da mammako ne wallahi gashi Allah ya hore masa amma baya ba mu isasshen abinci baya ba mu kaza baya ba mu kaza eh annabi ya ce ya ce wa hindu ki ringa dauka daga cikin kudin sa ke ma sai ki ringa dauka amma ki yi kadan shikenan karshe ya kashe mata aure da zarar ya gano tana masa ɗaukar masa ce barauni yake aure daga tana rasa ɗan abin da za ta yi zubin adashe yanzu gaba ɗaya auren mata rasa ce ina za ki magana adashe kuma in tana ciki ma cire ta za su saboda haka duba zuwa ga ma'al kakkase za ka yi saurin fatawa musamman masu son su daɗaɗawa wani jinsi akwai wani malamin yana cikin mata kullum so yake fatawa mata su ji daɗi sai malamin na ya iya karatu malamin na karatunsa daɗi gare shi malamin na yana da yana da ƙadalci wataƙila in ka je gidansa kuma ka samu ya fi kowa zafi a gidansa amma a nan ya zo yana zuga matan mutane ce waye ce ku yi aiki ina aka ce mata in aure su su yi girki an ce aka ka ciyar da su ka ciyar da su za ka je ka nemo abin da za su ci a shirye a gyare amma ba ka sa su girki ba amma shi fa a gida inda zai koma ya gama wannan wa'azin ya koma gida ya ce aka abinci a ce ai mun ji wa'azin ka dazu rigima za a yi da shi shi ya sa nazaru ilal ma'alat shatibi a cikin littafinsa al-muwafaqat ya yi ta magana akan wannan da ta jan hankalin malamai kan cewa su kula da wannan lokacin da suke maganganu kan su rika maganganu don su birge wasu amma kuma ƙarshe zai zama mana za ta zama za ta zama matsala lokaci ya zamu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya bi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi